أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته a ci gaba da karatu a cikin wannan littafi na rihilatul khulud za mu ta shafi na 68 aliyu wa muawiya radiyallahu anhu wa fil janna wa qala sa'id bin abi aruba an umar bin abd al-aziz رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم wa bakar wanda ya sa wa abubakar amma dai na saman bugu ne ko ya kamata ya zama ababakar wa umar jalisani indahu a haka ne wa abubakar wa umar jalisani indahu na ɗauka yana cikin wanda ya gani ne indahu fasalamtu wajalasu fa bainama ana jalisun إذ أتى إذ أتي بألي ومعاوية فأدخل بيتا وأجيف عليهم الباب وأنا أنظر فما كان بأسرع من أن أخرج فما كان بأسرع من أن خرج علي وهو يقول أدي لي ورب الكعبة وما كان بأسرع من أن خرج معاوية على أثره وهو يقول غفر لي ورب الكعبة وقال حماد بن أبي هاشم جاء رجل إلى عمر بن عبد العزيز فقال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في المنام وأبا بكر عن يمينه وعمر عن شماله وأقبل رجلان يختصمان وأن وأنت جالس بين يديه وأنت بين يديه جالس وقال لك يا عمر إذا عملت فعمل بعمل هذين بأبي بكر وعمر فاستحلفه عمر بالله أرأيت هذا الرؤيا فحلف فبكى عمر وقال عبد الرحمن بن آه بن قرن رأيت معاذ بن جبل آه بعد وفاته بثلاث على فرس أبلغ وخلفه رجال عبيد عليهم ثياب خضر على خيل بلق وهو قدامهم وهو يقول يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي واجعلني من المكرمين ثم التفت عن يمينه وشماله يقول يا ابن راحة يا ابن مزعون الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين نزل إلى ربه عيانا وقال قبيصة بن عتبة رأيت سفيان الثوري في المنام بعد موته فقلت ما فعل الله بك فقال أنظرت إلى ربي عيانا فقال لي هنيئا رداي عنك يا ابن سعيد فقل فقد كنت قواما إذا الليل قد جن بعبرة محزون وقلب عميد فدونك فاكثر أي قصر تريده وزرني فإني منك غير بعيد سيدنا علي رضي الله عنه da sayyidina muawiya radiyallahu anhu a dukansu 'yan aljanna ne sai dan abi aruba ya samu daga umar dan abdulaziz umar dan abdulaziz yake cewa na ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wato a cikin bacci sai ga sayyidina abubakar ga sayyidina umar kuma suna zaune a wajen shi ya ce sai na yi sallama na zauna nima ina zaune sai aka zo da sayyidina ali aka zo da mu'awiyar sai aka shigar da su wani daki sai aka rufe kofa yace ina kallo ba a jima ba kawai sai naga sayyidina ali ya fito yana cewa na rantse da ubangijin ka ba amun hukunci wato hukunci da aka yi mun ya mun sai kuma na ga sayyidina muawiya ya fito yana cewa na rantse da ubangijin ka ba amun gafara an ya sai mu waɗannan abubuwa wannan abin da yake gwada mana shine duk abin da kaji ya faru tsakanin sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba ruwanka ai an gane abu ba ruwanka in akwai wanda ya kuskure cikin su kace Allah ya mar gafara shikenan ka huta kar ka je ka ce kana wani fati ka ci mutuncin wani abarka a tasha na su tafi aljanna su kyale ka ka tafi wuta kaga mutum ya yi hasara saboda daman dokar da Allah ma ya kafa mana alƙur'ani tsakaninmu da su kawai neman gafara Allah ta yi wallazi na ja'u min ba'adihi ya ƙulu na rabbana bifin lana wani ikhwani na lalazi na sabaƙuna bil iman wala ta ji alfi ƙulubina gillan lillazi na amon rabbana inna kar'ufin rahim wannan shine sufar muminai Allah idan sun yi kuskure Allah ka yafe musu shikenan an wuce to kuma ma kai wanne ne ka san shi wanne ne baka san shi ba cikin su wanne ne kuka saba da shi wanne ne baku saba da shi ba har zaka kuma bayan ɗaya kana jan hushin ɗaya tambaya ce na kaga duk matsayin su ɗaya a wajenka kana son su ne saboda annabi sallallahu alaihi wa sallam kana son su ne saboda musulunci kana son su ne saboda sahabban manzon Allah ne sallallahu alaihi wa sallama kake nan da su ya kula Allah datar da mu amma dan abi hashim yake cewa wani mutum ya zo wajen Umar dan Abdul Aziz yake cewa yake ce masa yayi mafarki yace naga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama naga Abubakar kuma yana zaune a damansa naga Umar yana da zaune a hagunsa sai naga wasu mutane guda biyu wato sun zo suna ana rigima wato kamar an zo musu alƙalanci ya ce kuma kai sai na umar da na zo nake gama wannan sai na ganka a zaune a wajen sai yake cewa ya ce maka ya kai umar in za ka yi aiki wato a rayuwarka ka yi aiki irin na waɗannan sai ya nuna masu annabi sallallahu alaihi wasallam ya nuna masa sayyidina abubakar ya nuna masa sayyidina umar da umar dan abdulaziz ya ji wannan bayani sai yake cewa malam da gaske kai wannan mafarki zaka iya rantsuwa yace na rantsi da Allah ina ma rantsuwa haka nayi wannan mafarki kawai sai Umar ya fashe da kuka ya fashe da kuka Abdurrahman dan gunan dan gunni gunni yake cewa na ga Mu'az dan Jabal bayan ya rasu da kwana uku akan wani doki kikkawa bayan sa akwai wasu mutane masu farare da wasu riguna koraye a kan su akan wasu dawakai kyawawa kuma suna gabansa yana yana tafiya yana cewa kai kai can mutane na ina ma a ce sun san cewa abinda Allah ya mun gafara ya sanya ni cikin wato mutane wanda ya girmama su dama wani aya ce a cikin suratul yasin ko sa'annan yace sai na juya damansa da hagunsa sai yana juya damansa da hagunsa yana kiran sunayen waɗannan sahabbai ya cewa ya kai ibn rawaha ya kai ibn maz'un godiya ta tabbata ga Allah wanda ya gaskata mana alƙawarinsa ya gadar da mu aljanna gashi nan yanzu muna fantamawa a cikin ta yadda muka so madalla da ladan waɗanda suka yi aiki da gari wannan daman ita ce suratul zumar shine abin da yan aljanna Allah ya gaya mana za mu faɗa cewa ba mutum ya shiga aljanna ya ce Allah ya gode wa Allah da Allah ya taimake shi ya musulunci da Allah ya taimake shi ya bi Allah da Allah ya gashi kuma Allah ya cika alkawarin sa cewa zai sanya shi a cikin aljanna yanzu gashi a cikin mutum yana cikin aljanna yana ya wata yawa yanda yake so Allah ya samu a ciki ya ga Allah maɗaukaki sarki kuru-kuru amma bayan mutuwa kabisatu dan utuba yake cewa na ga sufyanu sauri a bacci na yi mafarki na sufyanu sauri sai na ce ya mai Allah ya Allah ya da kai shine sai su fiya na sau da yake cewa ai bayan na rafu na ga Allah kuru-kuru Allah ya ce mun sannuna da zuwa ya ce mun ya bin sa'id ya ce ka kasance mai yawan sallah cikin dare mutane na barci kana sallah da ibada ka kasance mai tunanin haɗuwanmu da kai kowane lokaci kana cikin wannan tunani da haka yanzu gashi nan ga gidajen aljanna ka zaɓi duk wanda kake so kuma gani nan Allah ya ce masa ka ringa ziyarta ta duk lokacin da kake so eh shi wannan Sufyan Sauri tabi tabi'u tabi'ina shi ne suka yi zamani da Abi Ja'far al-Mansur lokacin yana khalifa na na musulunci shi ne wanda aka bashi gwamna alƙalanci dan da alƙali shi ne gwamna aka baka alƙalancin gari na kai ne eh oga kwata-kwata ya kira shi yana khalifa ya ce abin da nake so da kai zan tura ka gwamna waje kaza kuma na baka dama kai musu hukunci da sunna annabi sallallahu alaihi da qur'ani dukkan musu shari'a ya ce a'a ba zai yi ba haka yi ba ya ce to ni ko zan kashe ka yasa aka kira jallad kun san masu sare kan mutane ya ga abin a shekalifan abin da gaske yake ya ce to ya yaƙuri gobe zan fito da kayan shari'a gobe zan dawo shine da ya tattara ya tattara kashi kawai sai ya gudu ya gudu fa a lokacin nan Ja'far Mansur ya sa duk gwamnoni da shugabanni na garuruwa ta duk inda aka kamo shi ta har sai da ya sa dirhami dubu goma dirhami dubu goma duk wanda ya kamo shi ya kawo shi za a ba shi dirhami dubu goma ana ta sanarwa ya sanar da shugabanni duk wanda ya gan shi wato ka zama kiriminal aka aka yi ta haka ko ya ringa tafiya yana gudu daga nan ya koma nan har guzurinsa ya kare ya rasa inda zai yi ya je a lokacin da ya kai a yaman ya je yaman guzurinsa ya kare sai ya nemi aiki aka ba shi gadi na gona yashi ya zama mai gadi lokacin 'ya'yan itace sun suna ta zuba da biro ya yi yana sai yana gadi wani mai gona ya zo wata rana ke to kai kuma ba Allah daga ina kake ne ya ce daga gari kaza ya ce da dabinan can garin da na nan wane ne ya fi daɗi ya ce to dabinan can garin dai na ci na san shi amma na nan garin ban taba ci ba ce baka taba ci ba kana gona kana gadi gashi ne yana ta zuba a ƙasa sha wallahi ban taba ba saboda baka mun izini ba wannan magana mutumin da yake shi mai ilimi ya ce to anya wannan ya ce kana abu kamar wani sufiyani sauri ina nufin irin saboda zuhudu da tsoron Allah ya ce halinka kamar sai ya je samu wani mutum ya ce anya ba wannan ne da ake nema khalifa ke nema ba kuwa kaji kaji mutum ya ce wallahi kawai shi ne mu sanar da khalifa kaga za mu samu kuɗi ashe da suka yi wannan shi ma ya gane mutumin ya sha jini kawai sai ya wuce ya huce ya tafi har garin da ya je na ƙarshe wanda gwamnan ya gane shi da ya kira shi shi kuma yaje ya je sai aka ce barawo aka kama shi eh aka ce aka kawo shi shi khalifan garin ya kalle shi ya kai anya barawo wannan mutumin kuwa aka zauna ya ce kai ya aka yi ka zama ya ce to sai dai abin da zan ce su je su duba kayan su in ji abin su ne ya bata da gaske suke to su je su duba shi za su gan shi sai ya ce zauna ya ce mutanen je su tafi ya ce kai ban Allah waye sunanka yace suna na Abdullahi dan Abdulrahman eh na to wane ne ba Abdullahi da am ina a a so ku Abdullahi dan Adamu eh ba Abdulrahman ba yace sunan shi Abdullahi ibnu Adam na ira ce dan ina ga ka hada ta Allah na hada ka da Allah waye ainihin sunanka sai da ya matsa masa ya ce maka wane da sunan baban shi ya ce a ce kai ne wanda aka baka shugabanci ka gudu ake ta sanarwa ya ce ni ne kai ne kaza ya tambayar sa ƙarshe ya ce wallahi ko da kana da kashin kafata ne ba zan ɗaga ba sai ka tafi ka tafi abinka ni ma ba zan zan yi kamar banganka ba shine sai ya dawo makka to sai labari ya zuwa shi jafar mansur sha yana makka shine ya ce ai ya tura mutane ya ce aje ya zo maka har yana koyarwa ya tura mutane maka ya ce shi ma da kai shi zai zo shi zai kashe shi da kai shi kaji mu da muke ta neman sarauta muke ta nema a bamu alkali shi a kan wannan aka yi ta wannan rigima da shi abu jafar ya taso mutanen da suka zo suna masallaci da suka zo maka suna sanarwa inawa ne khalifa yana zuwa ya shigo maka akan su kama shi ne shi da kanshi zai zo ya abin nan yana koyar da mutane ya tashi sai suka ce suka suka ce masa kai ake nema ya ce ba damuwa sai ya tashi sai zai jikin ka'aba a nan yake roƙon Allah yake cewa Allah kar ka bar Ja'far Mansur ya shigo maka kuma wallahi dab da zai shiga maka ya rasu sai gawarsa aka zo da ita maka kariba da aka kaji in kaji abinda aka ce ma an gan shi lahira karka yi mamaki ka ji waye shi Allah wa'ala ruwa ne an zuba ana sha ana amfani da su mutum shi yana kyamansu baya baya baya baya sha yawa amma shin zai iya alwala da shi ha to duka ba haka muke ba ruwan da muke alwala da shi muna sha ne na duk ruwa da mutane suke alwala da shi ai mafi yawa ba sa sha na galibi ruwan gora ake sha wani kuma yadda ya alwala da ruwan gora yana ga hasarar kuɗi ne na kuma shi sharadin alwala ba sharadin ruwa sha ba ne ka gani ka iya ruwa ka ga ruwa shi in ya cika sharadin musulunci za ka yi alwala da shi kuma don baka sha ba ka yi laifin komai ba a ka gane yawa ba yana nufin in kai alwala da shi dole sai ka sha ba a in ba za ka iya sha ba don ya ɓaci ba ɓaci kuma na shari'a ba wai don ba za ka iya to ko ruwan goron ma ai ba kowanne mutum yake sha ba na akwai wani na yanzu fiye wata da ake talla ba ana lura da shi ba wani baya sha ina fatan ka gane yawa in za ka sha ka sha ba za ka sha ba karola karola da fiye wuta ka je ka sha ragolis ko waye su ne lalala akwai ruwan rafi za ka gan shi ya yi kalan tabo a musulunci ai za a yi alwara da shi amma ba zai ka iya sha wani ba zai iya sha ba سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك